بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة sha goma ga watan rabi'a nisani wanda ya daidai da shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina ya yi daidai da sha takwas ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na talatin da biyu za mu tashi darasi na talatin da uku a wannan littafi mai albarka اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان zamu tashi muna cikin kitabun sala mun yi kuma babul azan babu na farko babun da yake magana akan kiran sallah muka ce akwai kiran sallah nau'i biyu da muka kwatanta akwai kiran sallah abi mahdura akwai kuma na abdullahi ibn abdurrabbi ibn zayd ibn abdurrabbi wannan guda biyun su muka kawo illa iya ka kawo mu bambance na abi ma'zura shine mai tsayawa abi ma'zura na ta shine mai tsayawa na abdullahi bin zaid bin abdurrabbi shine wanda ba a tsayawa wanda za a kabbara hudu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wannan shine wanda sahabun nan da yayi mafarki shine mai wannan ruwaya wanda muka ce sai na Umar ma yayi mafarki amma bai bayyana ba bai fada ba ya riga sai Abu Mazura a Abdullah bin Zaid ibn Abdurrabbi ya riga shi fada sannan kuma akwai wanda za ce Allahu akbar Allahu akbar ya ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna a hankali sannan kuma a zo a bayyana shine na Abi Mazura sannan muka ce kamar da Ibn Qayyim ya kawo akwai ladabai guda biyar da ake bukata bayan an yi kiran sallah da mai sauraron kiran sallah na farko ya bi kiran sallah abin da ake fara a kiran sallah shi ma ya fada na biyu ya yi wa annabi alaihi salatu wa salamu salati ana gamawa na uku ya ce allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatu qa'ima ati muhammadan wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad an samu sabani kamar sai ba yana cewa wannan tsarin na innaka la tukhlifu al-mi'ad yace hadisi ne haka shi kuma ba man Nasir din al-Albani da yazo sai ya iya wannan tsarin da inganta ba kaga ikhtilafi ne wanda ba zai ci karba ba za ka zaba ba ba idan ka gamsu domin duk manyan malamai ne da kowa ya gamsu da yi ta hadi amma akan ziyarar akwai sabani kamar yadda muka kawo yau sannan na hudu shine rabitu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya sannan na biyar sai kai addu'a ka roki abin da kake so wannan shine ibn qayyim ya kawo a cikin alwazil qayyim min al kalim qayyim da wasu littattafai na da yake kawo fa'idodi idan mutum ya kiyaye wayannan sai Allah ta'ala zai ga yana cin moriya na addu'o'i da kuma riba da ake samu bayan an yi kira sallah to babu da zamu tashi shine babu istihbabi babu na tara babu istihbabi raf'il yadayhi babu da yake magana akan mutahabbi mutum ya daga hannayensa hazuwal mankibaini kusa da kafada ko daura da kafada ma takbiratul ihram yayin da za a kabbara harama kabbara harama kun ga ba ita ce magana akan istibabun ba ana magana akan me daga hannun amma kabbara harama ai rukuni ce duk wanda ya shiga sallah ba kabbara harama ai ba sai ba wanda zai je go da gudu an yi rukuni yanzu ce Allahu akbar ya kasa duk ba da yake sallar sa ba kai ba duk saurin da kake yin karo ma gudun kai kai wani da shi daban to ka shigo sai ka kai sai kace Allahu akbar azim sauran da zaka yi wayannan da zaka yi take in baka yi ba ka da matsala amma an fito kai ta tafiya da biyun ba an fito kai amma ta farko idan ba yi da ba an shiga da kabbara da rukui sallah ba kai ba domin rukunin shine ma yalzamu min wujudihi alwujud wa min adamihi aladam kamar fatiha duk wanda ya zo sallah ba fatiha ai ba kai ba la salata liman lam yaqra fiha ko bi fatiha fil kitab hadisi ne ingantacce saboda haka ana magana akan wajen sallah hannu takbiratul ihram ko tana da fuska uku mun fada a farko a gode ke mun fara fada kuma muka tuna ba mu magana kiran sallah ba kana da fuskoki guda uku kamar yadda malai ya kawo a sifatu salatin nabi ta farko shine ko dai wato ka daga hannu tare da kabbara shine fuska ta farko daga hannu da kabbara a lokaci guda adwal manki bayni au furu'a au dunayka wannan shine abin da ake bukata misali Allahu akbar tari ko wajen kulluwa ko wajen kafa ko kuma Allahu akbar sannan sai daga hannu ko wajen kafa ko wajen kulluwa ko bai da ko shi wai a haka wai shi a zuwan nan shi bane a Allahu akbar kuma kaka ture na gefen ka dan za ga wani haka ito da haka sannan ko kuma a wannan kun ga mun faɗa kabbara da daga hannu sannan kuma daga hannu sannan kabbara ka fara daga hannu shine da uku sannan kuma bayan ka je sai ka ce Allahu akbar ko kuma ka fara kabbara sannan ka daga hannu fuskoki ne kenan duk wanda kai yayi in kana so karka manta sai karka bambantawa in kai wannan yau gobe kai wannan ko kuma kai azar wannan ko kuma dai a sallolin ba in kaga dama ka kawo fuskoki uku gaba da sai ga baka manta ba to wannan shine wani ruku'i da ruku'i an so shi ma wato a kaga hannaye yayin da za a tafi ruku'i a ta da kuna hazuwa mankibai ka mankibai ya je ya hannaye sun kasance daura da kusa da kafadinka wa kana fa'alu zalika hina yukabbiru lil ruku' annabi ali da ya kasance yana yin haka lokacin da zai kabbara ya tafi ruku'i sai ya dago idan raba abin sujuda hakan ya dago daga sujuda shi ma yana yin kabbara kuma yana daga hannu to kai ne za mu ji cikin aikin mu gani hadisi ne lamba ta 217 ana Abdullahi bin Umar قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة Abdullahi dan Umar yace na ga manzo kira da abin da Allah ya tabbata a gare shi idan ya miƙe dan yin sallah rafa'a dangi yana daga hannayensa a daga kuna har zuwa banki bai har sai sun kasance daura da kafadinsa wa kana yaf'alu zalika hina yukabbiru lil ruku ya kasance yana yin haka lokacin da zai kabbara tafiya ruku'i hinda lokacin da ba ba'di ba hira in da zai kabbara lokaci ta daure gaba da gaba ba sai ka tafi ruku'i za ka yi sujjada ba yayin tafiya ruku'i kaga wannan ka'idodin da fawaidin da ana kiyaye su kai ta ga cewa an kazo gun liman cewa ka ji ka samu ruku'i ko baka samu ba domin ka san yaushe ake kabbara yaushe ake kabbara ka sani akwai wanda zai zo duk da zai zo misali liman ya dago shi a gurin zai tayi bai dago ba ko kuma a wani liman yana da wata dabi'a idan ya zo za ka ga shi sai ya dago kan yake yin kabbara akwai wannan limamin da suke da wannan wani kuma sai ya gaba tafiya sosai yin kabbara to kawai shi ya hada ke limamin sa aika za a kai kawai ya samu to inda ana bin ƙa'idodin a kiyaye su ka san yaushe ya yi rukunin sa daga jin kabbarar da ko a nesa kake ka san cewa wannan rukunin ba bai same shi ba domin shi rukuni ana kulla shi tsakanin yin wato tsakanin yin ruku'i ana kabbara ana kulla ta tsakanin yin ruku'i ba za mu gama ba da sai mu gwada sai ce wa yaf'alu zalika idza rafa'a ra'sahu min ruku yana kuma yin haka ku duba kalmar idan ya dago kansa daga ruku'i bayan ya dago daga ruku'i yana faɗin wannan to amma anan idza rafa'a ra'sahu min ruku me yake idara anan kabbara yake magana akai ko daga hannu daga hannu domin arko ya ba kabbara yake ba ko za mu zo mu ji wa yaqulu sami Allahu liman hamida kaga yana cewa sami Allahu liman hamida wala ya'mal zalika fi sujudi baya haka sujada wata kila wannan wata za su yi sabo ka karanta suratul salatin nabi kuma ga ta cewa annabi baya daga hannu a sujjada kaga abin da kai sai hadisin ne koyar da mu shine annabi ali da zuwa salamu ne zo tsaya a dalla shine ni ce Allahu akbar sai ya daga hannu haka ko kuma ya daga hannu haka daura da sabon sa ba sai an ba sai ka nemo ce ka goda ba kawai dai haka a gani ko kuma wannan Allahu akbar tare ko kuma yace Allahu akbar sai kuma ya haka ko kuma ya fara haka in ya sauke sai ya Allahu akbar wannan shine fuskoki uku da Annabi Ali da Rasul sallallahu alaihi wasallam ko kuma wajen kabara a wajen kulluwa kai shi ma wannan fuskokin guda uku Allahu akbar tare shi ma kuma addu'a ana cewa za a rike shi ne yayin da ba a buɗe ta yayin da mutum zai kabbara Allah zuwa ke gaba ɗaya hannayen su tantance a kibla Allahu akbar ko kuma Allahu akbar sai haka da hannu ko kuma ya fara haka ya dauke shi sai Allahu akbar wannan shine na kawai hannun ya tawo haka ba za a zo musamman ma ga wani lokaci za ga aka zo Allahu akbar amma za su ne ba sai ga Allahu akbar haka mutum ya watsa hannu ko cibiya ba ya wuce to saboda haka baya cikin kawai da aka kawo ka gani yanzu yadda sallah ta zo shine wato ga yadda za a daga hannu annabi ne da Allah sallallahu ya ce daura da kulluwa ko ina ka fada to bayan mun ji wannan tunda nan ba zai ga mana wato magana kabbara yake ba wai yanayin ai abda annabi ne da Allah sallallahu yake cewa ba za mu zo wasu gurare mu ji to kabbara yake magana akai idan ya tashi tafiya rukuni kuma shi ma shi ya gaba a inna alaina da bautar da kalli ne rafi ko al inna jani aka huwa al-akhir shi da yi dan ba su tsakanin da kabbara da gaba kana ba su tsakanin da kabbara da gaba kana za su ji ba ba wanda kuskure bayan ka ji inna jani aka huwa al-akhir ka dai yi shiru sai kuma ka ce Allahu akbar to saboda haka yayin tafiya za a yi kabbara yayin tafiya ba lokacin da mutum ya ji zauna mutum ya Allah wa kuskure ko mutum ya ce Allah wa akbar yana jin da ne da burku duk wannan zai ji akwai imamin da ke haka to sannan yana rubuni kuma sai ya yi abu a cikin sai Allah wa liman hamida da ruhi ne lokaci sami Allah wa liman hamida yayin tagowa liman hamida shi ba ba da liman hamida ba hamida kuskure ne ba wani hadisi da ya zo da takdirin da saboda haka liman hamida shi ma akwai hawo da kanji da shi ne za ka zo da da manhaji da ku to ba wanda yake manhaji da ku da wanda yake manhaji da to bai shi kai shi wannan kawai wanda yake da shi amma da manhaji da shi ne yake to bayan ya da kuma to sai shi Allahumma rabbana alaji daga Allahumma rabbana wa lakal hamd ko kuma Allahumma rabbana lakal hamd ko kuma rabbana wa lakal hamd ko rabbana lakal hamdu fuskamu Allahumma rabbana wa lakal hamdu Allahumma rabbana lakal hamdu kaga cewa fi rabbana wa lakal hamdu fi rabbana lakal hamdu shi ma kuma da wannan gaba dai kada yi ba za ka manta ba kana tsinci a jikin jiwa shi ne maganin ka da kai Abdullahi bin Sallam to ya zo gaske to da haka wannan shi ne dai gaba da shi ke so ku bayan ya dago idan da addu'o'i wanda zan gabo su shi za mu karanta kai ya suka dora hamdan kafira gariba mubarakan fi wa mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda in ma ba ku gaina ba gida samawa ce min al-ardi wa min al-ardi da min jin ba ala salai wal majd wa kulluna lak abdu haqqu ma qala abdu idan baka kawo da baka ga ya rabbana wa lakal hamdu yayi domin a nan lokacin gaban mun ka koma in ni in ba kuma kamar da an gani ba wai kamar an biyo ba to da haka bayan wannan kuma sai da mutu jira yayin da za da mutu jira za a gune da tabo a nan abin da zai tsara ya bada ya fi dai cewa wato mutum wato ba shi da arabu wato da yayin da arba karin gumi kaza da tabo a hannayen ka tafiya da biwa hadisin Abu Dawud ne wai da mutu wuce da yawa ko ko ne magana da risala da Imam Malik ya ba kai tabo inganci cewa za a lura da damun hannu shi ne larura wani da mutum ne ciki ko kuma a wata larura da yake lafiya wannan larura amma mu da yake daidai a gaba da sabo hali tafiya da jiwa za ga wasu ɗan maza ba a najira suna tafiya a sun dogara da wani abinci ko da jikin ka saboda haka wannan shi ne ya fi zama ne da ta ce maza maza ba su malikiya abin da suka labari ya fito to bayan wannan an tafi sujjada to shi ne ma da ana yi mana bayan an je sujjada an yi a tajiri da ake ko addu'a da ake a sujjada sai ce ma baya daga hannu yayin da ya sujjada idan ya sujjada ya zo ai ka san kabbara ya yi ko da ya ga ba baya daga hannu a wannan ruwaya amma kan da da wannan salatin da shi ya ce ma wa kana yusabbiru ahyana ahyana kalmar nan ta jawo da lai kamar yadda ake ce wa kana yusabbiru ahyana ahyana yana ji da mu aya wani lokaci sai ai wata ba ji ba ma an fahimta da kyau ko to saboda haka shi ma wannan ahyanan wani lokacin annabi ya sujjada ya dawo yana Allahu akbar da hannu kar ka ga wani yayi abin da dai ba a so ka dauke shi kullum amma wani lokaci kawai dai ko da bayan kwana biyu uku ko sati yadda in dai ya zama ahyanan din haka ya wani da domin wanda ke akwai kwai sahabbai guda goma sahabbai guda goma da duk sun yarda da wato wannan kuma suna yi karewa ba daga cikin zakai Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Abbas sana akai Hasan al-Basri Hasan al-Basri babban tabi'i ne shi ma ya ya yi wato a cikin wannan sahabbai kenan mutum biyu kawai maka mutum guda goma duk sun rawaito annabi yana yin kabbara a sujjada ya daga hannu wani lokacin to kaga mun ba da misalin biyu wannan biyu kuma sai ya je a tabi'an su akwai Dawud Dawud akwai Hassan al-Basri akwai Dawud akwai Rabi Maula Ibn Umar da kansa Salim kaga an dawo Malikiya jira to akwai Imam Malik akwai Shafi akwai Imam Ahmad idan yadda za a yi wannan babbar mun kawo wannan ne saboda kaka ga wani yayi ka dauka ne wato in ba kace Malikiya kake Imam Malik ma ya yi saboda haka wannan shine amma sai ne ahyana kada ya zama kullum to wannan shine abin da muka yi a yanzu da yake wala ya ba'du zalika fi sujud baya haka sujada dan kore wanda yake abin da ya gani kenan me yasa saboda mafi yawancin lokutan da yake zuwa gurin Annabi alaihi salatu wasalam bai gane ba amma wanda yake wani lokaci to kawo ilimi ya kawo ai kawo matsalar da muka wuce a bayan cewa duk wanda yake annaba ne da su sallallahu alaihi wa sallam yayi a kai yayi da jira na yi ko dai da yake ni kuma na ga yayi ko yake shi kuma ya ganji yayi amma yayi lokacin da aka yi tafiya aka zo zai kaba ruwa kuma gurin bola shi kenan kai ma ka damu gurin guri wanda yake baka gamsu da shi ba public toilet sai kai bawlin ka ji to saboda haka kaga wannan shi ko kuma na daji aka ce duk wanda yace annabi alaihi salatu wassalam yayi wato yana azumtar yana yana azumtar wani wata rana daga cikin kwanakin a a a me yake kira wannan kwanakin ba ya mu ji ba ba ya mu ji ba ajiri ja ku ja ku ja ja akwai dai da shi azumin mukan nan ya kwanta mu ita ta kore na na ita ta kore na na su take kuma yana yi kwana goma ayyamu azu bil hijja su nake so bara ayyamu azu ta kore gaba daya na na su take yana yi wata kila zan da ake yaji da ne bai ba to kaga wannan shine abubuwan da malamai suke kawo ba cewa wani zai iya korewa domin ba dole ne ya zauto duk abin da aka yi a gaban ka aka yi ba to wannan shi ma irin wannan ne shi ne wannan ayata ahyanan wa kana la yaf'alu bis sujud wa la yaf'alu dhalika bis sujud baya haka a sujjada wannan shi ne abin da ya kawo amma kun ga mun zo daga baya mun ce a cikin wannan ce gaba za a yi hada shi ibnu umar a wanda suke da za a yi daga baya ke nan lokacin da ya faɗi wancan bai san annabi ne ba amma daga baya ya gamsu annabi ne shike na'am a haka da hannu a wannan hoto za a ɗauka ɗaukar sarki ne ba ta ba sallah ba wannan sarki ne Allahu akbar ko ba daidai ba ne Allah ya zo ki hadisi na gaba 218 na'am na'am hmm na'am hmm aji abin da muka faɗa misali mutum ya gama ya yi gama karatun sallar da zai tafi Allah akbar ka bar da rike ku tare da shi zai tafi da sai ya daga hannu kuma ya tafi da kabbara sannan lokacin da ya tafi sai Allahu mahamda sai ya ga yaji kuma tak sai daga hannu sai Allahu rabbana wa lakal sai ya dinda tagowa ne sai Allahu rabbana ita ce lokaci to bayan ya tsaya tak in ya ga dama sai Allahu mahamda sai ya haka اللهم ربنا ولك الحمد ko Allahumma rabbana wa lakal hamd a tare wannan fuskar guda uku da muka fada shine ko yau alaikum salam to nan matsala ce kilabiya sabani malamai suka yi akan cewa shin domin annabi alaihi salatu wasalam ya ce duk wanda wato ya dago daga rukuni kare ba har sai ya koma yake yake ada to shi ne wanda ya kawo annabi wadi a yake ada ba yawa to saboda haka me a gani wanda suka ce a ya gani yadda mutum yake ada kafin ma ya dora hannu ai sai da ya fara kai a sakkan ne ya dora hannun sa wasu kuma ka ce a ai da inda ake magana ya fara sallah kenan sabani ne ba wani hayaniya wanda ka dauka yayi duk wanda ka dauka yayi yawa hadisi na 218 an malik bin al-huwairi malik ibn al-huwairi sunna yana da ban mamaki domin wato shine ya rawaito hadisin sallah sannan shi ya rawaito hadisu an sam jilsatul istira zaman da ake za ku wasu iyayen da za ta ganin wasu matasa kawai samari sai an yi sallah an zo za a miƙe wani ya zauna ko shine jilsatul istira zaman hutu to wannan Malik bin Huwayr ibn Jiyar ruwaya kuma sunansa shine Malik bin Huwayr ibn Asyam al-Laythi yana daga kabilar Banu Layth bin Bakar bin Abdullah an bin Abdul Mana bin Kinana ana ji masa Abu Sulaiman wata rana ya tafi ya ɗebo jama'a sun kai su kusan su 20 suka tafi daura gurin Annabi alaihi salatu wasallam su je a koya musu karatu kawai ya Annabi yake sallah da suka ji aka ajiye su a masallaci sai da suka kwanaki dan cewa ga yaji da ga lokacin sanyi ne annabi ya go sun fara mazuwa yake to kowa ya iya koma gida yanzu annabi ne da su sallallahu ya koya musu addini ya sanar da su abubuwa kwarai da gaske dan a a dole lokacin bayan sun tafi sai gine ya zo ya koya wani sallah da ya zo yin sallah bayan duk da wannan ji ban su da annabi alaihi salatu wasallam annabi bai buwa da bibe wa duniya kwata kwata inda abin da ya rawaito ba dan wayannan da ni ba kamar da ibnu imamu sanabi yake faɗa ibnu hajar kai a a a wayi sanabi a bakar ibnu salam yake faɗa yake ba dan dalilan wato malik ibn wayi suna da karfi wanda an wuce matsalar da ya kawo akan jinsatin kira. to amma abin da za ka lura da shi saboda duk wanda suka rawaito suka kawo matsala yadda Annabi yake sallah ba wanda ya kawo jinsatin kira a cikin sai wannan ɗaliban da suka tafi amma dai abin da malamai da suka kawo shi kadai ne to saboda haka shi za a yi kai shi wai gaba kan cewa ai Annabi yayi amma sai da ya girma domin Annabi shekara 63 a lokacin to suna ganin sai da su wani suka ce ba wani tsufa sunna ce kawai domin annabi koya mai yayi yadda yake sallah kuma shi ya rawaito hadisin sallu kamar aikin wani usanni shi maliki da ruwayar sa annabi ya ce shi sallah yadda kuka ga ina yi to kaga ya rake da shi to amma sai da ali ya rawaito sallah yadda annabi yake sallah bai kawo ba sahabbai da yawa ba wanda ya gado sassin istiraha ce yasa ibnu hajar yake ba dan cewa ba dole bane kowa ya rawaito a wanda kowa ya rawaito ba da ba za a iya rufe malikin ruwai to dai lokacin da a a a malikin ruwai an koke wannan mun riga mun faɗi ya ya rawaito ruwaya akan cewa annabi ne sallallahu alaihi wasallam yana jilfatul isra to wannan hadisi ne ingantacce sai dai ka kyale mutum kawai ya gaba abu a tayi wurin kai ya gaba ga annabi ya girma idan mutum ya ga cewa annabi ya girma ne yake ya kyale shi haka idan ka ganci kuma ya ce ba annabi wato ba wai zan girma koyawa matasa yi yadda zai yi sallah idan ya girma ai zai ce to dai go gurin sai ya ce to shi kenan ni na girma ni za mu ce zaman nan amma bai ga musu wannan ba tunda duk matasa ne yace tunda bai faɗa ba to ku kyale mutane a ga annabi ne gurin da ake sallar isra wannan magana ta bi inganci jirgin da isra ba dole ba ba dole ba idan ko balazara da abubuwa da ne so ya ce wajibi ne su saka istira in ba kai ba a bidurwa ya suka yi da da sauto ba su saka istira ayya da ita duk rawaito a jiya ne dai goma ɗaya ne rawaito misali da jilsatu ne istira duk sauran da suka yi ba ciye sallah ba to shi za ma dawa a yin wannan bayan yana da fa'ida kwarai da gaske idan ka ga wani yayi idan babba ne da tije ga wani mataji yayi to kai ma kai idan da tije ga dukka mataki ya ga da tije ba ya sai da masa in kai domin dai akwai kamar yadda akwai wannan magana wani zai zo baya ta gode garkuyi ya mai da hannun sa kirji wani kuma yake mayarwa ba matsala wace da za a gane jijiyar waya wuya ce to malik bin ruwairis ala ya tsara mata yadda ya rasu a shekara ta saba'in da hudu bayan hijira saba'in da hudu bayan hijira ana bin kilaba daga abu kilaba shi kuma shine Abdullahi bin Zaid ibn Amr shine sunansa shi ma babban sahabi ne kwarai da gaskiya na fadar wato irin yadda yake da abubuwa masu yawa dan Imam Malik yana cewa Ibn al-Musayyib ya rasu tafi da al-Qasim babban dalibin sa da kuma yin da ta bai ba yace amma Abu Kilaba da ya rasu kuwa an ba ni labarin cewa da tattabansa za su cika za a rika lafiyar kuma su wanda ba su duba yadda suke jura ba su da littattafan da abu kilaba yake da su za a za a yi lafiyar raƙuma ƙwarai da gaske to saboda haka sai ibnu sirin da sauran malamai sun ce mutumin kirki ne kuma ya rasu a shekara ta ɗari da bakwai wasu suka ce ɗari da shida wasu suka ce ɗari da biyar to shi ne ke annan wura amalik bin al-huwairi ya ga malik ibn al-huwairi idan sallah idan zai sallah kabbara sai kabbara wala fa idan ya daga hannayensa wa idza arada an yarfa idan yana so ya rukuyi kuma raka'a idan rafa idan ya daga hannayensa shi ba idan bai tafi rukuyi sai daga hannayensa shine da muka gwada yanzu wa idza rafa arada hu min ruku'i rafa idan idan ya dago kansa daga rukuyi bayan ya ce sami Allahu liman hamida sai daga hannu ya ce rabbana wa lakal hamdu ko Allahumma rabbana wa lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu ko Allahumma rabbana lakal hamdu zai faɗi wannan fuskokin ɗaya daga cikin fuskokin nan guda hudu wa hadatha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sana hakala bayan ya gaba sai yake to ya zantar da shi cewa annabi alaihi salatu wasallam yadda kuka ga yayi tunda haɗe yayi koyarwa yayi yadda annabi ya koya musu a masallaci kwana da kwanaki sun tafi daular sallah ya dawo ya koya jama'a yace haka annabi ya sallah babu isbati takbir babu da yake magana babu na goma kenan a cikin wannan wato kitabu sala babu isbati takbir fi kulli khafd wa raf'i fi sala babu da yake tabbatar da yin kabbara fi kulli khafd a duk lokacin da za a durkusa kasa wa raf'i fi sala ko dagowa a sallah ko wanda gaba in za a dabi in za a dago in za a dago in za a dago al-khafd shine tabiya an rafa kuma dagowa to daga wannan gabobin kowace gaba annabi alaihi salatu wasalam yana yin kabbara dan da go ne yayin kabbara in yi kula ba zai kuma wuta ba sai sallama inda ya kabbara farko Allahu akbar to ji da kabbara sai sai ne sallama sai ta wata sallar kuma to shi ne yake to mala yake illa rafihi min ruku banda shine illa banda dago wanda daga rukuyi saboda ne fa ya kula bi sami Allahu liman hamida ai kace limuni anan gurin da yake sami Allahu liman hamida da tabiya ai wace illa yayin tabiya bayan mutum ko kai da mutum sai yayi kabbara bi da bi ko kuma sai ya ji ji wannan kuskure ne gaskiya tunda ina yayin lokaci za a rike ce masa lokaci lokaci sai da zaka kulla gaba da gaba ba dai an ji ake yin ba yawa ana bi wurai hadisi na 219 ana bi wurai radiyallahu anhu annahu kana yusalli bihim abu hurairah ya kasance yana sallah da su fa yukabbiru kullama qafada wa rafa duk lokacin da ya dago ya tafi kai ko ya dago yana yin kabbara fa idan sarafa idan ya idan da sallah da rike ce fa idan sarafa idan ya gama kalibi ce inni la asbahukum salatan bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi na fi ku kwatanta sallah annabi alaihi salatu wasallam na fi ku kwatanta sallah annabi alaihi salatu wasallam yadda kuka ga nayi dinnan ko ina ya kabbara in zai dago ma in zai tafi ya kabbara haka annabi shine bayanin duk da muka yanzu a aikaci alaikum salam wa na'am na'am shi ma ne gudu imami duk ne kasan a tagurin da za a ce idan liman yake sami Allahu liman hamida ai ga ruwa ya san ma in tuno muku ita ruwa ya bukari annaba ne salatu wasalam yace idza kabbara fakabbiru ko idza kabbara fakabbiru idan ya kabbara ku yi fakabbiru ba sai wani guda ɗaya da shi ta ɗaya da tsare raban da kuwa a idza kabbara fakabbiru idan ya kabbara ku ba ku yi lokacin da ya daga kabbara an gane ko saboda haka na'am to to ala kuje aka kirawo sauran kakan da ya ɗaya yaran nan people then in the Now, um, me kake cewa da ta ba? Yawwa, biji za ra ga wajen gabar sami Allahu liman hamida ba da suka tattauna. Shin Annabi Ali da Abdul Salam ya ce duk abin da sun liman ya fara, wai da ka sami Allahu liman hamida, fa qulu rabbana wa lakal hamd. Haka ruwa ya ce idan yake tabi Allahu liman hamida ku ce rabbana wa lakal hamd to da aka zo gurin tabi Allahu liman hamida to kiba da yake ce kai ma da kake bin liman sai ka fara yayin dagowar da zaka ce tabi Allahu liman hamida sannan ka ce Allahumma rabbana wa lakal hamd Allahumma rabbana wa lakal hamd ko Allahumma rabbana lakal hamd domin shi ma yana da wannan damar da zai fara to akwai malamin da suka taba kan cewa kawai inda annabi ya ce qulu rabbana wa lakal hamd ku ce rabbana wa lakal hamdu zan ga yawa sai ku ga yawa ya dauke to saboda haka ku ce rabbana wa lakal hamdu to ji da sai sai ku islam ibn taymiya sun tafi akan kawai inna ma ju aina imamu bi muhammadihi to kai ma sai ka ce sami Allahu liman hamida wai kuma ka sauki zahirin hadisin kawai a'a kawai rabbana lakal hamdu da annabi yace kace kariya mu kace ita zaka fada to da haka shi ba anan da ba iskari shi wanda ka dauka yayi domin kowa in ji jihadi ne kowa in ji jihadi ne to wannan shi ne saboda haka abin da yake daidai shine idan liman yayi kabbara daidai ba a zo ka yi ne tafiye hatta wanda zai shigo kun san a ta zalunci har a masallaci ba ne kan mutum ya dauka a kasuwa kawai yake zalunci yana cikin sallah wani yanzu Allahu akbar ya fada da karfi wani ya dauka liman da yayi ya tafi ka zalunci dan wasu dauka suke kawai sai a kasuwa wani ya dace hancin wani har a masallaci Allah ne idan ka zo lokacin da ka zo ko masubuci kawai ka zo kai masubuci ne ka rudi alhamdulillah ko hadaji shi ma ka zalunci mutane domin ka ga musu tafi za ka yi distracting din su yanzu daga abin da suke amma idan ka zo ba liman bane kai ke jiyar da kanka ka jiyar da kanka wannan shine daidai kuma ko wuri ka irin dawo kai kanka za ka biya saboda haka hankali za ka yi ka ji yadda kanka ba sai ka cika masallaci ba ya ku to saboda haka wannan shine to sai yace um hadisi na gaba ne ko ana bi wa radiyallahu anhu kan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا يمشي من صلى إلى كبر حين يقوم ما نمت يا عين الذي يمشي كنت بقى thumma yukabbiru hina yarfa'u wannan hina din tana da muhimmanci ku kula da ita sannan yana yin kabbara yayin da zai ruku'i thumma yaqulu sami'a Allahu liman hamida sannan yana cewa sami'a Allahu liman hamida hina yarfa'u tulbahu min ar-ruku' yayin da yake dago gadan bayansa daga ruku'i shine misalin da muka yi aikace yanzu thumma yaqulu huwa qa'im wane mutum sannan bayan ya tsaya zai ce rabbana wa lakal hamd ayaka muka yi ko a aikace bayan ya taya zai ce rabbana wa lakal hamdu thumma yukabbir sannan zai kabbara hina ya hawi yayin da zai fadi ko ya hawi ay ya hawi sajidan yayin da zai fadi har shi ma yayin tafiya thumma yukabbiru sannan ya kabbara hina ya rafa ra'ahu yayin da yake dago kansa thumma yukabbiru sannan ya kabbara hina ya jiru lokacin da zai sujjada thumma yukabbiru hina ya rafa ra'ahu sannan zai yi kabbara yayin da zai dago kansa sun mai fa'alu zalika fi salati kulliha bara ga ya mai ki kaza duka sallah haka annabi tunda an ga baraka a daya duk sauran rakawoyi ma haka annabi hatta ya kabiya har ya gaba wa yukabbiru hina yaqumu min at-tintayn ba'da al-julus zawar guri ne muhimmanci sannan yana yin kabbara bayan ya gama raka'a biyu bayan ya gama raka'a biyu wato shine ya kuma yayin da yake miƙewa daga raka'a biyu ba da jirutu bayan kun san alitabun da gida a maliki an ga mana cewa idan mutum ya zama tayya to sai ya yi kai ne da ya yi kai ya gyara babban rigar da ya Allah akbar ko haka ake yi to shi ne ya ma yake yadda annabi yake ita ba wannan kabbaran doki mu har an zara a kazara wura ga wai daga liman jela da idan liman ya yi shi jera da jari shi ne ma shi ne fada sauran kuma gaba ɗaya ku kuma ko uku shi ko wannan ladanin ne mun liman a tsawon zamani yana gama jiran sallah wato igiya ku ɗaya yana gama jiran sallah igiya kan malam buda yake da gina gaba da kai ne gaba eh da zan ga yana gama jiran sallah igiya ku ɗaya eh da tabbas dauda ga duk abin da ba wani kuma wani an zaka wani abu da ake sai an yi sai ai idan liban ya sallama wuce yana da yayi kowa zai a sai da zaka gani baka da alaka da ladan inda aje misali kafin ladan ya ji alwala su ta balle ta ga ba sallah abin da ya zafi sallah abin da ya zafi sallah na gaskiya da kifi ne kawai wala da kifi ne in ba da ne gara ma zai ce malam Musa ka an sa dogon kiro da da kaba Allah akbar Allah akbar kero kada abanda shikenan ba wani da kifi a cikin da za a ce wai dole ki in ya gara ma ya ka kai kiran sallah to shikenan wani da mara da kaba da wannan shine a dunkule kun ga wannan gaban tana da muhimmanci saboda za ku ga an miƙe din tak to amma su malikiya kiyaji suke cewa saboda asalin sallar raka'a ne idan za ka tashi kai ta uku da ta hudu kamar wani sabon zubi kai saboda haka sabon zubi kuma a tsaye ake yin sa ko gane kiyasin nasu to saboda haka nasiha da ma'an nan haka ce wa tun daga hanci ai ba ni da aji kuma ko saboda haka ban san ni da aji ya ko Allah ya bada lada akwai lada guda daya amma ko annaba an kai bada hadisin muslim idan mutum wato idan ya hakama da hakimu idan bai hukunci ya hukunci fa asaba falahu ajran idan kuma ya kuskure falahu ajrun wahid idan ya kuskure yana da lada eh idi da aji ne yana da lada suna da lada domin ba da ta aka yi ihtiyati aka yi ijtihadi amma abin da yake daidai shine yayin mikewa wannan shine daidai wallahi musta'an ba sai an tsaya kan wani ne magana da muke yi yayin mikewa za a yi kabbara ayin ba na shi ne ai magana da muka yi ɗazu muka ce akwai ruwa da ta nuna annabi yana yin sujjada wani lokaci a zaune ahyana an fahimta da kyau ko to so da haka shi kuma idan an tashi da kabbara za a tawo ka fahimta da kyau ko yayin da za a miƙo da kabbara idan an tashi kana zaune ka tashi towa Allahu akbar ka miƙo bayan ka tsaya ne za ka iya daga Allah in kuma ka ga dama ka yi a zaune kamar da muka faɗa saboda da haka kana da wannan dokokin guda biyu kamar da malai kawo a cikin talatin nabi saboda haka za ka iya alaikum salam shi ne magana da muka yi ya halatta ya halatta eh a to dama ya ake yin jirgatul istiraha ai idan ya tsira a zaune raka a ɗaya yanzu ya kamata yi daga raka a ɗaya ba zuciya za a ba to sai ya zauna to kuma sai ya yi jan jiki Allah akbar ai da ba ka muka bayani cewa hira wato yarfa'u yayin da yake dagowa daidai da yayi su abin da ya sa wajen wato da jijan ma suke faɗa da matasa kai baka gaji ba ko cewa kai ba gaji an ce ma annabi alaihi salatu wasallam sai da ya manyanta amma dai mun warware miskalin cewa ba kawai dai mutum ya dauke shi zai koyi da annabi alaihi salatu wasallam kada ya dauka yayin yayi kawai ya ga duk ana yi ko san maza suna da wani abu wani ya ga ana ba ruwan da makaranta kawai yayi yake shi da za ga a dawo ne abubuwan da zamu tattabiya ai akwai bambancin wato na sani da kuma na iya wanda iya sani ne kawai sai ka ga ke za ka ba ka kunya domin eh wanda iya kuma koya a makaranta ya koya wanda ila ya biya ba shi sai ke san hadda duk kwarin kokolwa ka ka biya ji in kana hadda kar ka yi kai a gida ka samu wani malami ya rika jiwa ta fi kwari ta fi kyau kuma in dai ana jiwa duk kwarin ka kuma in dai ana jiwa to za ka tsora ga za a yi a guri kaza shikenan kuma ka san ana zaurara saboda akwai kuskuren da kai ba za ka ji ba kai ba za ka ji ba ira ga wasu ko sun manyan da mutum ya wani mataki za ka yana da yajiwar haddasa ya ba abu mai muhimmanci kuma su zo da haka duk abin da za ka yi na ibada in kana so wato ya tafi daidai to bayan ka iya to ka gwada a ji shi sa wannan abubuwan suna buƙatar practical muka zo matsala ta tayya ai ba wuce ta kawai zai ba yanzu to kashi ko dan biya mu ko mu ji wata ruwa ya kai ya tsira kake biya da in muka yi samfulin mutum biyu uku shikenan wata ran kuma sai mu ƙara zuwa ku lokaci to wannan shi ne alaikum assalam eh yawa ya ka san inda kuturan yake shine idan da mutum bai ka'idar nan in zai bi ka'idar za ka ba za ka samu matsala ba misali na riga na yi sujjada ba idan za mu yi sujjada da jira a zuwa rami yayin da za ka nufi Allahu Akbar ai ba da zuwa da ke kabbar ha bai da ke ko yawa idan kuma ka ga ya riga ya dago ai wanda ban ne wanda ban kuma ya ce sallar da ba sai ba tunda hila aka ce hila idan da kuma ba zai jiddatu istiraha ba ai ka bai da rubiyar da Allah akbar ya miƙe kawai amma tun da zai zaura ya fara zama yayin miƙewa zai yi ta to yi tsara ga kuma na ɗauka tambayar ka shine akwai wanda ba Allah da ya taɓa zuwa to idan liman baye ba wannan kuri da kai ma haka baya yi kai idan yana yi kai ma kin yayi a wani ya dauke mun ai an ce annabi ya ce na maji aina da imamu da kammabi bi kammabi a wannan gurin ake nufi a gurin abin da yake wajibi ai abibani ne kake yi baya kabu ko ba ruwan da kabu kuma haka za ka yi sallah ko kuma yana yi kai ba kai ko yana mai da hannu ne dago da garkuyi kai ba kai ba irin wannan gurin ake nufi ba ko kuma lokacin da kuka zo kai shiru a sallah azza li yutamma bi ai ba sura da yaji ai ta kajiya ba to kaga ake a wasu gurare ake nufi ba ko ina bai to da in ka kawo wannan abu sai ka ba shi wannan dalili ka ce to ai ka saba masa a gurare da yawa hatta addin tazihi da kai a sujjada ba kin da yake kai ba wata kila ko kuma ba adadi yawa da yake kai ba yayi biyar kai biyu kaga ba kai koyi da shi ba ya kana bakin ka ba da ina an da nawo alaka a farko ka kana ta ba da da alan tara kai ba to shi za a ga a guraren da na abubuwan da yake wajibi shi ne na hmm eh ai shi ne ai abin da ake gaya wa mafi yawanci abin da yake faruwa a kowanne yayi ne ko to tunda yayi ne kuma zai yi yadda shi yake ganin kawai ya fi mar dadi ko idan ko karantawa ya san ya za a yi dama ba abun da za ku je ni cewa ba wanda zai ji shine ne zai ji saboda bai san ya ake yi ba shine ne zai gobe ya wako za ku kujara ji to wannan shi ne mali yace ali ibrahim bin husayn ibrahim dan husayn wannan sahabin mun san yi bayanin sa ba yana cikin shine sahabin da malaiku suke wa sallama suna sallama yana ji ba su daina masa sallama ba sai da tsakiya na'am baya jinta da kira ba komai shine bayanin da muka yanzu liman yana kai ba kai kai kana yi jiwa ne duk sai eh ba matsala ba wanda zai cutar da wani Ibrahim dan Husayn malaiku ne masallawa ba dire ba sai da yayi sakiya ba shi da lafiya sakiya kuma shi ne annabi ne da sallallahu a mai yana cewa hafir dawai alkai au kama ka yanzu ko karshen magani shine alkai mutum ne wanda zai lalata saboda ai kaga wato magani ne amma da wuta kuma ba a zuwa kanka azaba da wuta to idan zan to ba abin da zai yi warke sai an yi wannan sakiyar sai zan to annabi yace kuma ni zai zama karfi magani ne amma makaruni ne sai in ba ka da wani maganin da za ka to shi wata ran yana rikin lafiya ce ta wajen gida a yanzu ba irin su ake ba akwai abubuwan da da yawa da su za wato kone ciwo wuta za a ko wani wato race ne za a amfani da su kawai ba su kone ciwon ba tare da an sa wuta ba to saboda haka sai ya zanto ya yi wannan jima da su suka daina zuwa saboda ne kamar ya rage wa kansa wani matsayi mutum ne da cikakken tawakkali to yanzu tawakkalin ya taɓa ba amma zuwa da yake ga abin da mutu kuma sun dawo sun ci gaba da yi wa sallama bayan ya tuwa kenan ya dena duk da cewa ba haramun ya aikata ba yau shine Imran dan Hussein Allah ya dauke sarki ya tsara masa yadda an mudai bin Abdullah kana sallaitu khalfa Ali bin Abi Talib nayi sallah bayan Ali da Abu Talib ana wa Imran bin Hussein yace ni da Imran dan Hussein ja Abdul Azim mudai bin Abdullah yake fa kana idan sajada kabbara ya kasance idan zai sujjada sai kabbara sai da Ali wa idan rafa'a ba'dahu kabbara ya dago kansa ba sai kabbara wa idan hada min rak'atay kabbara idan ya yunkura daga rak'o'i biyu sai kabbara na hada ya yunkura zai miƙe kabbara biyu sai ka mutan sujada biyu a rak'a biyu sai kabbara falamma qada salata yayin da idan da sallah akada bi yadi imran bi husayn bi kama hannayen imran da husayn fakale yace laqad dakkara bi hada salatu muhammadi sallallahu alaihi wasallam yace wannan da ka gani ya tuna mun irin sallah Annabi alaihi salatu wassalam ya tuna mini yadda annabi yake sallah wato bukari da ya rike hannun Imran da Hussein yake sallah da sayyidina Ali yayi ta tuna min ya annabi yake sallah ai saboda haka aikace ya ya gwada mu din ki hauka da lakar sallati na salatu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko kuma cewa ya hakika wannan yayi mana sallah irin ta Annabi alaihi salatu wasallam kaga anan shine za a zo a ce da kai kake jin zafin istiraha wajibi ce ya ce dai da halaye da rawaito ka ba wajibi bane kawai abin da yasa dalilai da yawa ta hadisin malikin wayar ke da karfi da farko fika ne sannan kuma annabi aji zuwa suka yi takanar da a zuwa wurin sallah kwana 20 ana koya musu ko 20 da wani abu kuma yazo yake haka annabi ya koya wa ba wanda yake rubi wannan matsala wannan sai muna ga malam karanta to tana da alaka da eh to ai abin da mun dawo kuke cewa ne cewa ne mutum wato Malik ibn al-Huwairi wani yayi mana mataki a kan cewa Malik ibn al-Huwairi wannan ji a magana da hafi ki kadai ne ko okay to amma Malik ai amma kuma na ce da waɗanda suka zo tare da annaba da suka zo a yi annabi ya koya su kuma mataka ne kaga ban cire abu mai da lisani ba su su a jira amma hadisin da ya fito hura ya ku bayyana abu mai da lisani tabbas shi ba akwai naka har a tsawon talatin nabi din an kawo abu mai da lisani amma dai in ma na yi fada magana a san cewa shi kadai ne to wannan ji kuskuren magana ne cewa malik bin al-huwairi da yan tawaga ko annan da aka goya haka nake ko yawa Allah saka da gari to wannan shine um babu dubu qira'atul fatiha fi kulli raka'a babu da yake magana kan wajibi ne a karanta fatiha a kowace raka'a wajibi ne saboda haka kaga in mutum ya zo ya sallah ba Fatiha to wa annahu idza lam yahsin al-Fatiha idan ba zai kyauta ta Fatiha ba wala amkarahu ta'alluma ko wai da ikon koya kala ma sai kala lahu min gairiha sai karanta azum da wato sawaka daga wani da ko za ko wanda ba ka gode wa Allah wallahi akwai wata yarinya da da da da da suke makarantar hadda wani malami ya yana koyar karatu sai awazi yana kaman tana kaman kaman tana kaman din yana daukar aya guda ya da rabi sai da koma yana kaman tana kaman yana ba tana ka akwai wanda ba da yi wa Allah kwata kwata akwai kuma wanda na sani shi bayan an yanzu ma kun yi rabin aya to idan ku Allah ya gabayi in ka dawo an zuba babu ita in ma ya yi adin za ku tsayi ki tsayi to in aka da an jima din kuma babu ita babu yayi dilikon gaba ɗaya ba ban da Yadi da Olu da zai ganke wa Allah godiya Allah Ita annabi kullu yace unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum Sai ga kai ma Allah ya ba wuta baiwa sau da aka wajibi ne domin akwai gabar da za a zo idan mutum ya kasa fatiha ba sai a bashi wani abu a ce Allahu akbar ya ce subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar sai Allahu akwai wanda za a koya wannan tasbihi kawai za a koya ba alwasi ya tsaya alhaj shi za a fara koya ba wata kila kafin ya zo an yi an yi ya kasa fatiha sai a ce to akbar subhanallah alhamdulillah baki ya tsaya shi zai yi da ita zai rika sallah Na'am? Idan yin sallar da kai? Eh? Tawwa. Ina hausa. Cewa yayin da a yi sai nake idan yin sallar kai? Na'am? Ga wanda zai ga to ai sai baka sani ba zuwa kai kawai ka tarar yana sallah. ai dai ba wanda za a zo a naɗa shi liman yanzu zai subhanallah alhamdulillah ba garin da ko a garuruwan da ake zuwa na magula da'awa ba a zamu haka wallahi kana abun ai yin tambaye da irin wanda wanda wanda wani malami ya taba mu gani cewa za a yi mun sallah ta rediyo yake idan sau ya sallar maka a rediyo yake in sau ya ka gurin ba aka yi shi kenan kawai ko kai ba da amsar mala yi zawo bi da aka maka lawo mutum zai iya yin sahur da da garin kwaki yake ko wakan ya muri ne ba ka san ji a san da yake lokacin kawai Allah ya jika mala to wannan shine ba za mu je zuwa hadisi na 222 ana ubayda ta bin sani أن رسول الله صلى الله عليه وسلم lallai manzo kira da rubuta Allah ta fi za a abin da suke faɗa na wajen fi da suke cewa alal qadir wajibi ne lakin alal qadir ga wanda yake da ne iko saboda ne sallah biduni al-fatiha ila tasbihu in kai sallah ba fatiha ai ba zai inganta ba ba mu ji hadisin ba annabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam kana annabi yake la salata liman lam yaqra bi fatiha al-kitab ba sallah ga wanda bai karanta Fatiha ba ba sallah bai karanta Fatiha ba to babu sallah ko da kallo yawan da yake wato rukuni ce kuma wajibi ne yau yanayin da duk yanayin da za a shiga kar ka take mutum yayi sallah bai Fatiha ba sai dai idan mamuri ne yana zuwa aka yi rukuni shi bai waka Fatiha ba ai liman ya dauke ba amma inda kai kadai ne ba sai kai shi sa za ku ga idan aka zo aka raka ta a a raka in ga da raka a ji aka mai alani sai a wuce da raka a gaba ɗaya ta tashi daga aiki sai an mata wata sabanin tura ko na abu da ke sai kaba da wani to shi ne annaba ne da zo sunan ya ga mana wannan amma a gura Abu Hanifa ba shi tunda Allah ya ce bakara umma ce zarar min alquran in ka tashi karanta abin da ya samu a raka a sallaka ta yi kawai Allahu akbar fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban Allahu akbar amma ba malamin da duk ba zai dare kiwa kamar da wannan abin abin da abin da muka faɗa yanzu shine cewa za a ce subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah saboda akwai hadisin Abdullahi ibn Abi Awfa wani ya zo gurin annabi alayhi salatu wasallam yake inni la tadiu an akhudha min alqur'ani bai iya da komai alqur'ani komai ba zai iya ba yake fa allimni ma yujiuni minhu kad sanar da ni abin da zai fitar da ni zai wato zai wadatar da ni daga wannan qur'ani sai annabi yake kul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah ana gada wannan bayan an gama kuma da yake mazaunin karkara ne bai tsaya nan ba sai ce hada lillahi fa mali yace wannan aji Allah ne ne ba ni da kawa wai ka ji wata saukin da aka yi wannan aji na Allah ne ni da nawa sai annabi ne ga su sallallahu alaihi to kace Allahumma amni warzuqni wa adini wa adini kaga wannan ai kuma yake kai ma tsakanin sujada to kai faɗi wannan Allahumma warzuqni Allah ba da hukun zargi wato Allahumma amni Allah ta ji kaina kaga ta tafi yayi warzuquni sannan kai bani arziki kudi abin duniya wa'adini sannan kuma ka bani lafiya wa'adini ka jire ni annabi ya ga mana wannan na tsakanin sujjada Thank malama hadisi ne ce ya halaka in dai su din gaba Allahumma kulli wa amni wa hadini wa zubni wa fa'ani kaga ni ba ajirin da ka zuwa anna hada da wani hadisi ya halaka warai kuwa bara mu je zuwa sauran mu minti daya ana ji wa rayuwa bi Allahu anhu kan an karbo daga hadisi ne lamba ta 223 Abu Hurairah yake yi kulli salatin ya qara'u kowace sallah wato zai karanta yi qur'ani ana karanta bama asma ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asma ala kowace sallah ana karatu shine ne farko ana yin karatu a cikin ta kowace shi ne abinda annabi alaihi salatu wasallam ya biyar da mu shi muke biyar da mu wa ba fa anna akwai anku da abin da ya koye kuma ban bai biyar da mu ba shi ma sai mu koye muku amma in aka ce a koye karatu a sallah sai an motsa baki duk wanda ya zo sallah gurin koyewa ya shiruto a hadisin nan ke zancen zuciya ne ba karatun koyewa ba hadisin nan su shine mutum ya shiru kawai ya tafi nan shine karatun kuma alalamomi ɗan takara ke kawai mutum ya hararo ka zani a gurin a karatu sallah kowace sallah sai ka botsale ɗin yadda da wani zai iya kai kunnen sa bakin ka ba zai iya jin me kake faɗa shine sirrantawa amma ba mutum ya zo ya shiru ba wannan kuskure ne gaskiya da yawa kuma za ga ana yi ma ga da yawa da ba mu tattauna da zuwa da kace su sun dauka da mai shiru kawai nan da ko za ta hararo ta ji ba ta ta ina da ya ga da Allah akbar da Allah da Allah ba daidai bane gaskiya abin da yake daidai duk karatun da za ka koyi to ka rika motsa da banka ka faɗe shi amma ka da wanda yake na'am Na'am, suna bayyana ba, kai ya kuka sani. Eh, ka ji wani ya ce wai matan ka bata, kan abin ka da cikin yaji. Wai ba ka bayyana ba. To an ji ma duk ka bata bayyana ba ka ji. Abin da bayyana wa mata, ka fahimta da kyau ku, shi ne su jiyar da kansu. Wata ilan kai mai gida ne kawai za ka iya ji, za ka iya kwamfunan ɗaya cewa ba ku taɓa ji tana karatun sallah. Kai za ka iya ji, amma ba kowa zai ji ba. Kana zaune inda take sallah, ai za ka iya jin karatun ta kana du'a ka a tura su makaranta tunda ba za a tura su makaranta Allah zan ba da wani du'a ba ma da wani ma ba ni ne ba ka san makaranta ba kun kuma da malam zan zama ku kake malam yanzu zai tambaye domin shi ne kuke tare ko da yanzu eh wai ko ai din da zaka ambaci Allah ka bude bai mutum zai je ce wannan in kai jiru kai da mu dauka hoto ni dai duk wani abu da aka ce ka ambaci Allah to ka bude bakin ka duk wani abu da aka ce ka ambaci Allah ka bude bakin in kana so ya ba ta ce ba dai bane a zo kawai a jiru ba dai bane yajine ma da yake wa in lam tajid ala ummil qur'an in baka hada ba kan ummul qur'an qur'an sai dai ajira idan mutum ya yi karatun sallah kawai sai ya fatiha da yin sura ba sallah da dai wa in zikra fa huwa khairu amma inda za ka kara jiya ba alkhairi shi za a kike da sallah salatul rak'atayn fajr za ka zo a kari da abu hadisin na na gaba na abu hurairah nana na yi jayin da zuci ce ba tana ganin kaman ma zai je ba sai ba har sai a yi zalla duka raka a yi raka a farko da je ba sai a zalla ta bi ma ya kai je ba sai a zalla sai zalla dai kamar ya waka bi ban gane waka bi ba kaji kai bayani kamar ya waka shi na waka bi ba kai aya ba ba daidai bane bayan kai ba sai aka ce wa ahsinu kawai kace Allahu akbar ba daidai bane ai to ake kawo complete sentence da wasu yake fada ko wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin dan sai za ka a in aya za ta gaba ka kuma an ba za ta duniya aya za ta ga ai ba ta gaba ai ba zuwa ga take yanzu nan ba aya ga take tafiya eh to a kun ne eh kai abin da malamin suke faɗa so kace ka bude wata goba sai a suke wani a ji ayi ne amma wannan magana za mu zo kanta kare kwa to sai yake wa in jitta ba huwa khairu inda za ka kara shi ba alkhairi idan mutum yana karatun aya da rikice zai iya tsaya a lokacin da kake faɗa daidai wakafin eh kawai sai aka buji da Qur'ani ta saukai man ta zai gaba kuma ba wanda ya tuna ba sai ya tafi kawai su jira shi kenan ya tafi rukuni kai amma dai kawai deliberately da gangan mutum ya tashi ya ce wa hasiru ya ce Allahu akbar ai yanzu zai shiga ba kuma Qur'ani ba sallah ba abar wasa ba yawa saboda haka duk aya an ka dauka za ka ga ai tana da misali ko da karshen Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun sai ce Allahu akbar ba dai ta ce sai mutum ya kafurta ba domin ka je inna Allaha faqirun ka tsaya Allah talaka ne kawai ka tabbata sujjada yayi to da haka irin wannan abubuwan shi za ka ga a tabojin biya Qur'ani aka ce in kana da dadin murya ka san tajiri amma kana da matsala al-waqf wal ibtida to har yanzu baka iya Qur'ani ba shi za ka ga karatun al-Qur'ani jimmewa za ka kullun bayan ya haddace Qur'ani kuma yana bibiyar ma'anonin sa domin zai taimaka ba sosai kana bibiyar ma'anoni duk inda za ka san ma'anar aya za ka yi kokari ka sani to za ka wakati ma na wato na bajinta za ka rike domin ka san me kake biya wani gurin da zaka yi wakabi wani malami bai taba yi ba amma kai zaka kuma yayi saboda ni saboda ka kawo ba ana cikakkiya kai wakabi a gurin kai duk da yi ta gurin da ya kamata shi ka shi neman ilimi ba har mutuwa eh ba amin ba ta Sai ka ba daidai na sassi. Yayi waye zai to ai ba wanda ya zai misali yana fara karatu ya saba wannan su ta takare ne ko ba wadwa yayi amma inda bai haka ba ba wanda ya masa ba yana fara aya ta ɗaya biyu sai ta takare kuma ba tuna war ba bai ma ne mun kada yi ba sai ta hutu ko ne sai ta bar koyi yawa to wannan shi ne وإن لم تجد على أم القرآن أجل وإن جئت فهو خير إن قال الجبال الخير حديث da zamu tashi hadisi ne da yake magana akan mutiu salatu gaba ɗaya kuma su salatin nabi akan wannan hadisi da aka yi saboda haka ta ne zuwa zamu fara biya gaba ɗaya kuma su salatin nabi duka akan wannan hadisi da aka yi duk girman da ta amin ba na'am eh eh to kaga dai hadisin kai tsaye abinda Alhaji yake magana a kai ga na'urori da aka yi waya tana kiran sallah agogo yana kiran sallah rediyo tana yi abubuwa dai na zamani da yawa suna yi idan ka bi kiran sallah da shi ma za ka samu lada kamar yadda idan wani yana kiran sallah ka bi shi da aka ji su mutane da yawa da suke kiran da suke kiran agogo ko wannan application da yake kiran sallah mu'azzin haka ne ko mu'azzin ake ce masa mai kiran sallah akwai malaman da suke ce ba idan ka aka yi kiran sallah ka ji za ka samu wannan ladan wasu suka ce sam sam domin baya halatta a ajiye na'ura ya zanto ita za ta rike mutane kiran sallah tunda bai halatta ajiye na'ura ba ita sai yake tunatarwa akan ajiye kiran sallah saboda haka sai dan adam yayi kuma na bugan zuwa da fatawar ta ni cewa shi dan adam yayi shine abin da yake ita wata tafsiri take kawai kina ba za ta shi da ai ya fara ma agogo ne sai a kace ko ana wurin son bayar da mutane saboda ya tunatar da kai sai a kace yawa dole abin da yake daidai shine wani zai kira sallah shi za a yi kuma shi ma din idan ka samu kira sallah guda ɗaya na masallaci ne salatin da ya gabata mun fara cewa ya rike ka in kana son ka samu ladan da yawa ka sai iya bin amma dai guda ɗaya ya rike ka guda ɗaya lafiyayyen ka samu ya yi amin ba ka zai iya ne eh ba taba ji ba sai a gurin gurin domin idan kai wannan ka zo da sabon addini kuwa ka fahimta da kyau ko ba daidai ba ne in ba wani kasar yana yi ka gaya ba ba daidai ba ne wai kiba inda amurhi wala yi an samu taimakon naira dubu hudu da naira biyar Allah maɗaukakin sarki ya saka kowa da alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya yalwata wa kowa Allah maɗaukakin sarki alaikum salam rukuni eh mm eh mm shi ne hadisin da zamu shi za mu gama babun ba kai sai hadisin musiru salatu muka zo zamu ga shi wani irin abubuwa ne idan mutum yana yin su za ka bi gowa a sallah tun daga ji annabi alaihi salatu wasalam ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce koma baka taba sallah ba kuma ba za ka taba yi wa domin ba innaka lam tusalli yace lam kuma a larabci ta koyi abin da ya kuma da manan gaba sai in irin wannan sallar kake yi to kaje kana dari in da ke dai Allah ba zai karba ba to idan mutum da ya rika yin wannan sallar kuwa ko ya ka babu bayanan da abin sallah ba za mu zo hadisin mutum sai da muka ji akan ta gaba ɗaya malam ya yi littafin su wata salatin ne ba ni dai bane tun da rukuni ce idan mutum baya iya fatiha cikakkiya baya iya ta kuma an sani bayanan da abin sallah ba wanda yake ba mutum masallaci shi da hakkin su kawo wanda yake ya iya ko kuma a ina kwalaji a gayyace shi a koya ba tunda yana kan limanci idan ya ci kuma sai a sai sai ka nemi ka canza masallaci kawai na in la masallacin ka ne ba kai yaya ya yi ne ya ce wai a jire shi to masallacin ka ne kai yaya kuma ko wani masallaci a nan yana nan wani kuta ina zuwa auzawa karatu akwai wani masallaci yana nan wani mutum masallacin sa ne idan ya zo shi ba yana yin zaka karatu da ma yake yake yake yake yake to ai malam malam ba wani ban bala na kai sallah idan kuma bala na kai malam kaji ku kai sallah in ba ka nan kowa ya sallah to kada wanda ya mara sallah Allah kuwa kuma yana da hanyar za ka yi abin nan in ba na nan kai malam kai sallah idan ba ya nan kai kai sallah in ba ma nan duka da wanda ya mara sallah kowa ya azabe ya Allah ya dace da mu abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wannan ne yake mana wasiya da addu'a Allah ya ɗauke sarki ya biya musu bukatun su na alkhairi ina roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da gobin sa ɗaukaka waɗanda suka sa aure a gaba akwai angwaye da yawa a wannan wata muna fata Allah ya biya musu gaba ya taimake su waɗanda kuma aure ta ko a gaba kun za a kowanne suka ka aure a gaba a kowanne ya sa a gaba kuma da ba da Allah wanda kuke zargi ya jige masa gaba ya tallafa musu Allah wanda kuke zargi ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل مصيبة علينا فانزلنا يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين sai za ka yi sai zai yi gina sallah Allah